أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا او امرأة ينجوها فهجرته الى ما هاجر اليه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayar da take cewa kul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul illah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mun faɗa lokacin Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tambaye su shin wa yake arzuta su wa yake ba su duk wanda arziki da yake tare da su arzikin da suka sani da wanda ba su sani ba da wanda ya shafe su da wanda bai shafe su ba da suke wanda suke jinta da wanda ba sa jinta da wanda suke tunaninta da wanda ba sa tunaninta duk arziki a sammai ne a ƙasai ne waye yake ba su, kadandansa wanda suke gani ga jinan a sama, ruwa zai sauko tsiro ta fito a ƙasa. Wannan ruwan lokacin da ta sauko ya sauko ƙasa, ƙasan nan tana bushe, ƙyanƙyashe, za ta samu ruwa sai ta yi rai ta fito da tsiro, wannan tsiron in ta fito kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta girma ta yi yaɓanya ta zo ta yi ‘ya'ya a zo a girbe a cashe a zuba buhunhuna a je na sayarwa a ci na ci a ci a yi arziki ga baki ɗaya a ciki arziki na ci da sha ga baki ɗaya to wannan duka waye ya yi mutu in ba Allah ba wanda ruwan sama da zai sauko tsuron su ma ya sha su ma su sha a wannan ruwa da alma'u allazi tashrabuna a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun ai kune kuka sauko da shi a cikin tajimari ko mu muka saukar da shi ai mu ne muka saukar da shi ai wannan a cikin annalu allati tarawna a turuna أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن أنشئون أي duk wani abin da ya tsoro a ƙasa ai mu ne muka fito da shi ba wani dabaran ka bane arziki ne na Allah in ba ka gani ƙasa in wan zai yi wata ƙasan kai ta shan ruwa kuma ba tsiro kuma a samu wata ƙasan kuma ta riƙi ruwan da kisa ta rike ta sama ita ba ta amfani da ruwan sai dai wani su yi amfani da ruwa to kasa kasa wata kasa kuma ta sha ruwan ita ma ta amfani kuma ta amfanar ta fito da tsoro ai amfani da shi to duka wannan waye ki ba ku wannan arziki a sammai da kasai duk waye ne ai kulilla ai Allah ne kadai ba wayannan kuma kanku ko bokayenku ko waɗansu masu sirrinku ko wani masu dabarun su dabarunku ko wani masu dabo dabanku ba su bane suke yi Allah ne subhanahu wataala shi kadai ne mai yin wa to wa inna awliyakum la ala hudan domin haka ka ce musu tunda dai wannan abun duk Allah ne yake mu da muke faɗan irin wannan abubuwa ni da nake zuwa yace Allah ne ya faɗa Allah ne ya kaza kaza Allah ya yi abu kaza Allah ya kaza Allah ya hadice mu Allah ya ba mu arziki Allah ne ya ba mu kaza ni din ne nake kan bata ko kuma ku da kuke taruwa ku ce gumakan da kuka kera su a hannunku in itace yake ku kuka sassaka ta in tagulla ce ku ne kuka kera ta idan a du'a tabo ne ku kuka gina ta to duk ku ce wayannan su ne allolinku a tsakanin ni da ku waye yake cikin bata waye yake cikin ai in kun yi amfani da hankalinku ku asanni ne nake cikin shirya ku ne kuke kan bata saboda ni nake Allah ne mai yin wayannan abubuwa gabaki daya kuma kanku kamar yadda ya faɗa wani wajajen an tabbaci wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وأنا يوقفون شن gashi inji Allah inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa ya hadisi tambaye da kasai sai su ce Allah ne to su hankalta ba ya za ku ji Allah yayi abu kuma ku zo ba ku hankalta ba to yau za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Kun la tus'aluna amma ajiranmu, wa la nus'alu amma ta'amalu, ai har yanzu dai, ai kamar na ayan jiyan ne shi ma dai, kamar da muka faɗa a hajji na zamani ainihin demokradiyya, wannan shi ne riyar demokradiyya, yake cewa kun kace musu la tusaluna amma ajrabu in ma abinda muke yi zaka dangane ta Allah da salloli da azumi da barin shankiya da barin zina da barin tata da barin kace mutum ba kai rafa da ni da sauran sunan duka a ganin ku shine ijram shine rashin kirki to ai ba za ta tambaye ku ba ai consequence wannan abin ai abin da ai mu ne za mu ɗauka ba ku bane ai ba za a tambaye ku me yasa su wani suka yi kaza ai laifin yana kan in a duniya ne ma aka kama mu mu za a hukunta in gobe lahira ne ma Allah ya kama mu kai ai mu zai hukunta ba ku ba hakan nan kuma wala nus'alu amma ta'maluna abinda kuke yi na rashin kirki ai ba wanda zai tambaye mu akai ai ku ne za a tambaya akan abin da kuke to kun gani anan ma kamar yadda nake ga mu am nake ga mu an ba an bawa mutum daman yankin ya faɗa kaga musulunci ba dauko a kansa cewa la tusaluna amma kunna na'mal ba amma ajramna ba dai jurum shi ne rashin kirki ba to ba kun yi rashin kirki ne ba eh kun yarda mu ne ba mu ne amma za a tambayi ku na rashin kirki ne a ku abin da kuke aikatawa kaga bai ce bai bai ce amma ta ku kuyura ba ba a ce musu a ku kafirci ku ba mai ba za a tambaye mu ba a la yusalu amma kuntum ta'malu abin da kuke yi ai ba za a tambaye mu to domin haka kowa ya tashi shine abin da kullun nake ga wa mutane nake ga khasata wanda take zama suna wa'azi kar ka kama sunan wani ko wani gungun jama'a ka zage su ka ce tabarki da suke kai shugaban ba daidai wannan ba naka bane kai ka faɗa tabarkin ka ka ga mutane tabarkin ka ga dalilan ka a Qur'ani ga dalilan ka a hadisi ga dalilan ka a ijtihadin magabata na kwarai kamar mutane da hankalinsu in suna so su ɗauka in ba sa so su bari ai mutane ɗaya ne Allah ya su Allah ya halitta mutane ɗaya bai halitta su bayin ka ba bai halitta su ba kai ba za ka wuce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk kirkin ka ba za ka wuce annabi Muhammadu ba annabi Muhammadu da kansa me aka ga masa لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر ai ba a baka karfin ka juya su tabarkin da kai kake so ba afa anta tukrihu an-nasa ala an yakunu hatta yakunu muslimin afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu muslimin wa yasaka ban ce maka ka tirsasa su ba har sai sun zama musulmi a ballig ma unzila ilayk fa in lam taf'al fama ballagta risala wallahu ya'lamu kawai kai abun da yake wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin kul hadhihi sabili adu ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana min al-muslimin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إرفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم wannan shine tsakaninka da mutane la yadurukum man dalla zahtadaytu la yadurukum man dalla zahtadaytu ai ba zai cuta ba za ku cutu ba wanda bayan ka kun shirye da shi ya koma ya dauki hanyar mata kai da ruwanka ka ga mutane amma ba ka zo ka samu wani gungun jama'a suna abun su su da malaman su su da shugabannin su sun yarda wannan abun suna yi shekara da shekaru suna tunkaran Allah da shi suna gani Allah zai ba su ladan su a lahira amma kai ka zo ka rinda kama sunan shugabannin sunan ka zage shi ka ce su shi shugaban mu akan bata yake balle maba mabiyansa to wa kai waye a uhiya ile ta ajma wahayi ne aka ce ba dai suke yi ba wahayi akai ma ai fahimta zaka ce ko ba fahimta zaka ce ba to wa za maka taka kokulwa fahimtanta ta fi da sauran mutane tun da daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi magana ɗaya, sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi mata fahimta daban-daban. To, kai ka bi sahabban manzan Allah kwakwalwa ne? Ko ka bi gane sahabban manzan Allah irin lokacin maganan manzan Allah. Amma duk da haka an shiri ban mace ba. Hadisai nawa aka yi wannan abun an bayyu ba a bari, ai an yi ka yawa. amma yau bari ka zo ka ce fahimtar malaminka ko abin da kai kayi shine daidai sauran abin da mutane suke kai ba daidai ba ka zo saboda wannan kana tada jijiyar wuya a yi ta zake zake na me karatu ai ba mun zaki bane ka kama da inda qur'ani ya kama sunan mutum karara ya zage shi ya kama sunan wani ka kawo mana inda hadisi manzo Allah ta wasu sunan wane wanda kana so ka zaki jama'an nan kai umumiyat kai umumiyat ka ce wanda suke tafarki kaza suke da ai ba kama sunan kowa ba umumiyat ana kiran shi umumiyat amma ka zo ka kama sunan wane in na ga dama definition of the character ne ka ba ta mun sunan zan iya kai ka kotu a daure ka don ka ba ka ba suna wa yake ka kama suna na wa ba ka wannan yanki na kama suna na ko sunan shugaba na ba ka da wannan yanki hakan nan kai ni ma ba ni da yanki in kama sunan ka ko sunan shugaban ka in zarge ka kana da yankin kai ma in na kama sunan ka ko sunan shugaban ka na yi batanci ka kai ni kotu a daure saboda ban da hujja banda dalili me yasa zan kama sunan shugabanka ina ruwana da shugabanka ina ruwanka da shugabana me yasa Allah ya fada banda la yazaluna mukhtalif la yazaluna mukhtalif ikhtilaf ikhtilaf al-umma rahma gashi mutane sun yi bambance-bambance malamai ga shi nan muna bin mazan maliki maliki duk abin da ya faɗa shi ne abin da sabon duka za ta kai ai ba haka bane kafin maliki ya zo sahabbai manzo Allah zai magana ku bayyane shi gaba Allah zai magana wannan ya bayyana wannan mai bayyana yana faruwa Allah ya yi magana, Allah ya ce, mace, za ta haihu ɗaukar cikinta, har zuwa yayewanta wata talatin. Ko ba haka ba, al'ada, wani mai ka cire, ka cire ba zai yi ba. haske ya yi mara ne haka bari ba zai yi ba fito da wuri mana kai abu zai kyau da yanzu mai kyau ba amma kwado suna cikin karatu kuje kuna zuwa ina kuna ji ko Qur'ani kai mutane muke da su kowa yana sa abu hannu hankali ai ɗaya ne ma da Allah ba da rajulu min kalbai da kyau ina magana kuna kawo wani abu da tarafi to sai hankali zai masu ji masu kawai ku bari in za ku bari da Allah da in ba ka zan cire mutum mai karɓar ma tunda zai mutane suna ji Allah subhanahu wata'ala yace mace za ta yi ciki har ta zo ta haihu har ta yaye ko ba ka ba a cikin wata 30 hamluhu wa fisaluhu 30 eh al'ada al'ada mun bace tana yin wata tara da kwana goma ta haihu ko sama da haka ko ƙasa da haka ko ba haka ba al'adance wata rana aka kawo wata mata ta yi aure da wata shida ta haihu zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu shine halifa shikenan aka zo aka ce za a yi hukunci mijin da yake bai yarda ba na aure da yawa ta shida ta haihu sai da zuwa ya yi gaskiya ne mace ba ta haihuwa a wata shida a nazarce don wannan ta zo gidanka da cikinta don wannan ita mazinaci yake tun da da ba ta da miji dole ya yi mata hukuncin ta sai na ali ya ce masa a ina ka fahimci wannan ya ce usman a ina ka fahimci wannan yace na bayyana qur'ani da al'ada yace qur'ani yana cewa hamlu huwa bisalu salatuna shahr ah mace ina da yake masa ai ba in da yake ne ba ko yake qur'ani qur'ani yake hamlu huwa bisalu salatuna shahr ka koma wata aya kuma za ta bayyana wannan qur'ani ne kuma yace me haulaini kamilaini liman arada an yutimma radaa shekaru biyu cikakku ga wacce take so ta shayar shayarwa cikakka wannan wata talatin daga haihu daga ciki har yayewa a ɗauki wata ishirin da hudu a cikin talatin nawa zai saura wata shida wannan mace za ta haihu a wata shida za ta haihu a wata shida kuma ya zama ɗanka ne hamsa na Usman yake cewa wallahi daula Abu Hassan la halakna inda Abu Hassan baya cikin mu da duk zamu tabe wallahi ba mu san me zamu yi to wannan ba bambanci fahimta bane amma inda an da sai na Usman yake a'a karan kannawa ba inda yake ce daidai ba tafiya za a samu tafiya sai na Ali zai bi shi na kan wannan to in bai bi shi ba me zai faru bambanci ko ba bambanci zai zo ba tsakaninsu to wannan shi ne haka a tsakanin sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan gazwatul handaq ya zo zai cire sirrinsa da zai aje takobinsa jibril ya ce masa me za ka yi ta ba yaki ya kare ba yace ai a wajen ka ba amma mu mala'iku muna nan da kamaran mu yaki bai kare ba to ina za mu je ki aje banin quraiza maza wajen yahudan banin quraiza da suka karya alkawari a ja yake su Muzalla ya ce sahabbai la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada wanda yayi sallar al-asr sai a anguwan bani quraiza lokacin kuma da asar sai wani suka ja a manzo Allah ya ce kar mu je gida ne wanda dauki abin da himma da gaske ai Allah yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tunda da haka ne ai zamu bi zamu ya hada Allah da manzon sa gaba ki mu bi mun fahimci magana manzo Allah kar mu je gida mu huta tukunna yana nufi daga nan mu wuce kai tsaye Allah kuma yake sallah a yi a lokaci wai suka ja ai ba ku bi suka ja wanda suka yi sallah ai ba ku bi sanin Qur'ani manzo Allah ba ba ku bi manzo Allah sanin Qur'ani ba ba ku bi dikicin addini ba tunda yake wala yusalliyanna hadu illa bi bani quraiza to huwa mu wai sai kan suna tafiya wai suka ce kai da suka magariba ta ya kusa suka ce ayi shikenan yanzu dai bari mu yi magariba da asar wani suka ce wallahi inda asuba za mu je tunda manzo Allah ya ce illa bi bani quraiza ai gaya ne sai a can to sai mun isa ai in mun bi Allah ma bin manzo Allah ma bin Allah ne tunda Allah ya ce wa man yuti rasula faqad ata Allah hakika wanda ya bi annabi ya bi Allah suka je haka suka rarrabu wannan wannan wannan su wanda sai da suka je suka yi sallar da manzo Allah zo suka ce wallahi mu ne kadai muka bi umarninka yace me kuka yi ba mu yi sallah ba sai da muka zo anguwan amma wayansu daga jayin da ka faɗa sai da suka yi sallah suka taso wayansu kuma sai da a hanya suka tsaya suka yi manzo Allah yace dukkan ku kun fahimce dukkan ku kun fahimci magana da ya tambaye su duk wanda suka yi sallah ki suka kama da Allah mu mun bayyana cewa kada mu yi jinkiri mu tafi kar mu je gida haka muka bayyana dan janka yace daidai ne su wayannan ko suka ce ai tunda Allah yace inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta kuma mun bi umarninka tunda da haka saura ka dan tafuta kuma muka tsaya muka yi yace kuma kun bayyana zance dukkan ku dai ba wani wanda ya to wannan fa sabon manzon Allah wanda sun zauna tare da manzon Allah sun san dogon maganar manzon Allah sun dade da jin maganganu manzon Allah sun san irin suna abunan din sasashe na irin tunanin manzon Allah dai ka zauna da mutum da yawa zaka ya kai sasashen abin da yake nufi ko ba haka ba amma suka bambantu. To, balle na baya, baya, baya, yaya. Daga baya larabcin ma ya zo ya birkice, tunanin ma ya zo ya hauƙiƙe, mutanen ma sun zama ba mutanen ba, imanin ma ta launana. Tukunna aka zo, ba dole komai ya bambanta ba. ya zama abu kwa da irin tashi fahimta iyaka ka gina wannan fahimtar ka akan wani madogara in ta dogara da abin da yake nan ne za a kalwa abin da ba a so ka gina akan abin da babu wani dalili shi yasa duk malaman mazhabi da suka zo daga baya imam abu hanifa shi ne farko da ya maza an tambaye shi alama banai ta mazhaban yace banaitu banaitu mazhabi ala ma fahimtu min alquran yace abinda na fahimta daga qur'ani na kuce-kuce akwai na gina mazaje yace an ban samu a qur'ani wannan hukuncin ba aka ce masa an baka samu a qur'ani ba ba yace wa ma sahha indi min alhadith yace zan gina kan hadisin da ya ingantu a guna ku fahimci magana ba hadisin da ya ingantu abuna inji ba abun wayansu ba in ya ingantu hadisin a wajensa ba ruwansa da abin da ya inganta a wajensa zai yi amfani da abin da ya inganta ma sa'a indi min al-hadis aka ce to umlan kadin fi ma sa'a inda min al-hadis yace akhudhu bima afta bihi sahaba zan dau abin da sahabbai suka yi fatawa a kai. Aka ce, to in sahabbai ba su dace a kan fatawa ɗaya ba ba, ya ce, ba in tafarraku, la'aku su bi ayi fariƙin minhu, ya ce, ba zan ɗauki ra'ayin kowane sashi daga cikinsu ba saboda dukkansu ƙudul ne, dukkansu sun bai manzan Allah, ba zan fifita wani sashi akan wani sashi. aka ce ta baka samu na sahabbai ba ba yace to al'amari inda ya iso ga malamai in wasala al'amru ila ibrahim an-nakhai wa ibn mubarak wa ibn sirin wa ghayruhum fa hum rijalun wa nahnu rijal yace idan al'amari ya isa zuwa ga su ibrahim an-nakhai ko kuma ya iso zuwa su ibn mubarak da su Muhammad ibn Sirin da sauransu na tabi'ai yace to ai su ma mazaje ne mu ma mazaje za mu yi aiki da ilimin da Allah ya bamu da fahimtar da Allah ya bamu Imam Malik da aka tambaye shi akan me ka gina mazhabinka yace na gina akan Qur'ani da hadisi aka ce to aka samu ra'ayinka bai bai dace da hadisi da Qur'ani ba ya zamu yi zamu dauka ko zamu bari yace ma min ahadin illa wa yu'khadhu bi kalamihi wa yutraku illa sahibu hadha al-maqam yace ba daya da za a dau maganar sa ba za a iya bari ba sai mai wannan kabari ya nuna kabarin manzo Allah yace shine kadai maganar da ba na bari yace abba kowaye a maganar sa akwai na dauka ko na bari in ya kai maganar na bari ne ku bari dan me za ku yake Imam Shafi'i aka tambaye shi yace ya gina akan Qur'ani da hadisi ra'ayinsa ya gina su akan Qur'ani da hadisi aka ce to idan baka samu a Qur'ani da hadisi ba ba wannan ra'ayin na yace zan yi kokari eh in amfani da kwakwalwa ta to in na kwakwalwar naka ba dole ne a dauka ma kin dauka ba yace aha ai yace kusan da wani abu ra'ayi ثواب يحتمل خطأ ورأي غيري خطأ في النظر يحتمل ثواب yace ra'ayina ko yaushe na ga ra'ayina saboda ni ina ga wannan ra'ayin nawa daidai take amma akwai kuskure a ciki zai yi akwai kuskure kamar inda nake gani ra'ayin wani kuskure ne amma ina zai yi akwai daidai ko a ciki wannan da ba za mu kace ba nafsu shay almajirin sa Ahmad ibn Hanbal shi ma abin da ya faɗa inda duk magana mutum ne zamu bi ai ba zai yi ba hakan nan ba su tabi tabi ba har sahabai Abdullahi ibn Mas'ud wata rana an tambaye shi a Kuba aka ce masa yaya matar da aka daura mata aure bata tare ba ma'ana ba an yi abin da ya zo ake cewa dry marriage ko kuma au me ne busasshen aure ko kuma yake kuma yake ta ha kanubi suna cewa nyan gamda a hausance ne yake ta a'a wannan direct translation me ne da hausa dukan kwashe iri na ne ba kwajin hausa eh auren jira to wato gwada gwada wannan ko da shi ma fa ba kawai canji ba to almuhim wannan auren jira ko kuma busheshen aure ne ko dry marriage ko nyan gamda to aka yi wannan sai mijin ya rasu to ga mijin da ya rasu Allah kuma a Qur'ani yana cewa wallazina yatawaffawna wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wanda a cikin ku suke roƙo suke barin mata wannan matan za su kiyaye kansu su yi idda ta watanni hudu da kwana goma. To, ga mutum tarinsu, kuma zato na idda ko akwai ɗa ko wani abu, wannan ko ba su haɗu da mutum ba ba, aure ne kawai haka. Ya, ya ce, ba ne watanni, haka bai watanni, ya je ya dudduba, ya dudduba, ya yi tunani ya dawo. Aka tambaye shi, to gashi na wata biyun ya yace, eh na duba littafin Allah ban samu wannan hukunci ba hadisai na manzo Allah wanda na halarta hukunci hukuncin manzo Allah na yi tunani na yi tunani wanda na tuno ban samu wannan yanzu zan mu yi ku fatawa yanzu din fatawa ce ba nassi bane idan yayi kyau Allah da manzansa ne suka dafiyar da ni idan ko kuskure ne hankali na da shekan ne muka tafi muka yi fata yace ta je ta yi ta kaba ta cin gado wani yana zaune cikin sabai yace masa daidai hukuncin da kai dan kanwa ta wance zamanin manzon Allah abin da ya same ta kenan da muka kawo kukan mu manzon Allah manzon Allah yace ta je ta kaba ta cin gado kaga ashe kenan za a gina wani abu akan wani abu inda ba a samu wanda ya shaida wannan ba ba hukuncin Abdullahi bin Mas'ud kaga ya tafi haka Mazu ibn Jabal lokacin da manzo Allah ya ke shi Yaman duk da wasu malamai suna cewa wannan hadisi akwai dan rauni amma kun shawahid da yake kalmama shi yake yace masa ka je ahlin yaman ku kira su zuwa ga masallaci in sun ka kira su ka yi musu hukunci da littafin Allah da sunnan ma'i sai yace to idan ban samu littafin Allah da sunnan ma'i ya zan yi sai manzo Allah ya ce to ya za ka yi sai yace zan duba littafin Allah da sunnan ma'i a tsakanin su in turo hukunci na kokari na la'alu ba zan so kaina ba ma'ana ba zan yi kokarin in so kai ba manzo Allah yake alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi Allah wa rasuluhu yace Allah na gode maka da ka dacar da manzona manzon manzon Allah ma'azu ibn jabal akan abinda Allah da manzonsa za su yanka fashe Allah da manzo za ka yarda kan istinbati na malami idan ba samu hukunci ba daga wajen Allah ko wajen manzo Allah kashi kalala Qur'ani ya bada sai za sami amran min al-amn aw al-khawf azau bi walau rudduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr la'alimahu alladhina yastanbitunahu idan suka ji labari ko hukunci na ban tsoro ko na kwantar hankali ya za su ɗauka su yaɗa su mai wa manzan Allah. ma'ana su mayar wa hukuncin da manzo Allah ya yi hukuncin da manzo Allah ya yi ko shine hukuncin da Allah ya yi dan la tufarriquna bainal lahi wa rusul babu bambanci tsakanin hukuncin Allah da hukuncin manzo Allah wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima jara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ko ba haka ba to da me ka babu mai sai idan babu manzo Allah abun ya zo ba wa ila ulil amr amma yanzu shi zuwa ga shugabanni ko kuma shugabanni ku ba malamai su yi istinbaki su zamo a bisa fahimtar su samo abubuwa shi yasa Umar ibn Abdul Aziz da ya kira Sufyan al-Thawri yace masa uridu an taktuba li fikhan taktuba li fikhan li yatafaqaha an-nas bi wa yata'abbaduna bi sai yace walakin hadari min shada'idi ibn umar wa min tasahulati ibn abbas yace mata ina so ka dauko qur'ani da hadisan manzo Allah da ra'ayin sahabbai da sauran da fahimta ka gina wata fiqhu ilmi wanda jama'a za su yi ibada dan ba kowa bane da qur'ani ya dauko kunci ba kowa bane ya isa yake hadisi ya dauko kunci ba kuwa ba ne ya yi sai ke maganar sahabbai ya biye biye biye biye bi ya ɗauko hukunci domin yana kai kai kokari ka tattara tun da kai Allah baka ilimin Qur'ani ya baka ilimin hadisi ya baka ilimin ilimin sahabbai ka tara abun da mara wa mara yawa wani abu ta kace wanda mutane za su yi ibada bayan Allah yace to amma kamar da hankali kada ka dauki irin shadaƙin na ɗan Umar, amma ba zan bari ba irin nan, kuma ba na son sauƙi na Ibn Abbas da yayi yawan nan, duka ba nan, ka ɗau abu ne ka saki, wata za ka ji annakun ummatan wasaƙa, ummatan wasaƙa. Domin haka, ashe kenan ba dole ba ne in yar ta tursasa in yarda da haka mutane malamai daga baya da suka zo baya baya duka haka suke ba shi Ahmad Tijani an tambaye shi ko da wani bawan Allah wata rana na ji ana magana yana cewa wai ina a cikin jawahirul ma'ani ko wani wani ai duk maganganun shi Ahmad Tijani ba wai kawai ya da jawahirul ma'ani bane jawahirul ma'ani Ali ibn Harazimi ya rubuto abin da shi ya jiwo ne zai yi wa shi kaɗai ne ya yi magana da jigajigan malamai suna da yadda shi tijani ga muhammadu al-mishri ga muhammadu al-arab ga muhammadu al-arab jabarau ga muhammadu al-arabi gani ga sunan ma duka ga su ibrahim as-sa'i da sauransu ga idris da sauransu mutane nawa wanda za su dogara da akan mutum ɗaya ba almuhimmin ko ya an samu a rubuce maganar da ya faɗa ko bai bai samu ba ka samu a rubuce ba misali yanzu na yi magana tijani umara ya yi magana na ce ka ɗaura magana ta kan mizani na hankali misali ko na shari'a ba sai na rubuta ba ko ba rubuta ba maganar da tana nan ko maganganun da na faɗa to kai aiki da abin da na faɗa mana ina ruwanka da aina na rubuta tunda shekka ne an tambaye shi ayyuku zabu alai yace ba zai yi zai yi ma ƙarya yace dan me wai ni zai mun ƙarya mana yace to ya za mu gane maganar da aka yi ma ƙarya da waje ba yi ba yace fa idza sami'tu ala tijani kalaman fazinuhu bi mizan shar'i وما فاق وما وافق فخذوه wama khalaba fatrahu yace an kun ji tijani yace abu kaza ku daura shi a ma'auni shari'a ma'ana ku daura shi a qur'ani ku daura shi a sunnar ma'i ku daura shi a maganar fahimtar magabata na kwarai wannan sune ma'auni shari'a al-qur'an wa sunna wa ijma'ul umma ko ba haka bane to idan kuka daura kuka ga wannan ma'aunin duk ba za ta tafi da maganar da ba yake ku jafar da ita ai bai ce dole ku dauka ba dan ka ya mutu magana ka duba akwai shi ya dace da Qur'ani ya dace da hadisi ya dace da maganar magabata fahimta na kwarai eh ya dace ka dauka kana so a wannan maban kana so ne ba in ba ka so ka kyale shi me dan me za ka zage shi dan me za ka ce masa kafiri dan me za ka ce masa munafiki dan me za ka ce masa fasiki idan ka ce wa jami fasiki duk wanda suka bi shi tun daga zamaninsa har tashin kiyama to a wajen fasikai kenan gobe kiyama suka kama ka ya za ka yi a ciki akwai malamai a ciki akwai salihin bayi a ciki akwai almajirai a ciki akwai sarakuna a ciki gashi nan gashi nan duk wani tsayi na mutane akwai a ciki ba kai saka ce babu ba ka tara duk mutane na ka ce ba sa kan da yake sai kai kamar Allah wahayi yayi muku ku wannan hankali ne ba hankali bane ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk maganar da yake faɗa wahayi ake yawo masa ba canki faɗi a cikin maganarsa Allah mai wahayin, Allah mai addinin, Allah mai shiriyar, Allah da yake kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Allah da yake hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilillah. Allah da ya faɗi wannan ba yace wa kafirai yace mutu kul kulillah inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin qul la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'malu dan uwa kai amfani da hankalinka mana duk kishin ka ga addinin musulunci ka bi Allah mai addini duk kishin ka ga addinin musulunci ka bi manzo Allah wakilin addinin ai baka kai ba ai baka isa ba Allah ne ba addinin musulunci nan na Allah ne ko na wani ne Allah ne yake mu bauta masa ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ko ba ka Allah yake ba to kina shi addinin Allah ne manzo Allah kuma Allah yake masa ballig ma uzila ilayk wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira ko ba ka yake masa to kenan shi ne wakilin Allah kenan kan addinin kai ka bi su kenan ka bi Allah son addinin sa ka bi manzon Allah son addinin Allah ko ba shi bane to domin haka jama'a mai hankali mu mai da hankali mu bi kan mu zo shedan wallahi mu sani shedan baya gidan giya shedan ba baya gidan giya kusan da wannan shedan baya gidan giya sansa shedan yana gidan karatun addini shedan yana masallaci shedan yana wajen wa'azi shedan yana wajen abubuwan alheri amma abun banza shedan baya wajen shine uban abun banza amma dai ya riga ya gama da abun banza ba ruwansa ba zuwa wajen abun banza to da wannan karka zo kana sunan zaka yi addini ka zo ka je shedan yayi wasa da kai ka je ka tashi ba hannu ba komai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana mal muflis ummati ya tambayi sahabbai yace kun zo waye matsiyaci mara komai a cikin umma na sahabbai suka ce manzo Allah man la laysa lahu dinar wala dirham ai wanda ba shi da karo ba shi da kobo yace a fi ummati muflis ummati rajulun salla wa sama wa zakka wa hajja وآمل آمال البر ولكنه شتم هذا وأكل مال هذا وجرب هذا وفعل هذا أخذ لهذا من صلاته وأخذ لهذا من ثوبه وأخذ لهذا من حجه وأخذ لهذا من زكاته وأخذ لهذا من بره حتى ينتهي حسناته ثم يؤخذ سيئات غيره ويلف به ويرمى في نار جهنم والعياذ بالله manzo Allah yace kun san wanda yake al'umma na mala komi suka ce a wani bai da karo da kore ta al'umma na wanda yayi salloli daidai yayi azumi daidai ya fitta zakka daidai yayi haji daidai yayi ayyukan alheri amma a rayuwarsa ya zaki wannan ya baci da wannan ya daki wannan ya ji kudin wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan gobe kiyama ya daki wannan yazo ya nemi haƙƙin sa doki sallar sa a bashi wannan yazo ya nemi haƙƙin sa a doki zakkan sa a bashi wannan yazo ya nemi dukiyar sa a doki a zakkan sa a bashi wannan yazo ya nemi kaza a doki haƙƙin sa ne duk a dauki alherin sa a babbar mutane zuwa ba da alheri a lullube shi da sharrin mutane da tashi tun da shi ya fada wutar jahannama a ru da ciki wanda shi ne matsiyaci to domin haka hattara mu ji tsoro kar mu tashi gobe kiyama ba komai a hannun yau ma yaji ma'annun nasa da lokacin da Allah zai fara to za mu tsaya nan daga mallan yana ta abin ko aha sai mu tsaya nan gobe ina ganin dai gobe za a rika kawo domin yi kwanan shi da bakwai yau ishirin da shida da bayan sama a talatin akwai gajiya an badan ƙarfin halin ko lafiya ban da su kullum na zo nan na koma ba zan yi ƙarfe sha ɗaya da ji komai ba don kwanan shi Allah ba zai da wannan ku sauƙaƙa mu gobe mu rike Allah ya amfanar da mu ga abin da karatu ko kullum za mu yi har shekara ba za mu kashi ba to amma jiki kuma yana da nashi haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li rabbika alayka haq wa li nafsika alayka haq wa li daybika alayka haq wa li زورك عليك حق ولأهلك عليك حق فأتي كل ذي حق حق الله yana da haƙƙi akan kan kamalanka yana da haƙƙi akan bakonka yana da haƙƙi akan mai zuwa ziyararka yana da haƙƙi akan iyalinka suna da haƙƙi akan ka ba wa kowa haƙƙin su ne domin haka bari mu ba rai ma haƙƙi saka dan dan huta ko kafin sallah amin gobe da insha Allah za mu na'am amin to yace suna tawafi wajen
ba ba ba tawafi bane sunan sa safa da marwa da yake ya tsaya nan ya suna safa da marwa
ana hawa da su
ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam yau ana tafiya kusan miliyon miliyon biyu annabi da yazo hajjatul wada mutum 180 kadai yazo da su yayi tawafi akan akan rakuransa yayi sa ayi ma akan rakuransa in yazo daidai hajjatul aswa sai ya nuna aka sai sai haka da sandarsa ce Allahu akbar kawai sai ya wuce to ka gani ni ma ina ganin har yanzu yan Saudiya sun yi kawanci da ya kamata wani na'ura za a samu an hau kawai di ya za su haka manzala ya kara kuma ba ya nuna mana sauki ba ne ai su manzala da safansa sauki ba suke nuna mana wata rana sai na Umar Allah ya ce wata ku min maqami Ibrahim musalla ko ba Allah ya abin da faɗa kenan kun kun yi tawabi daidai maqami Ibrahim ku kawo ka da ya zo ya yi umra sai ya hau dokinsa zai fita ah sai abdurrahman ibn abu ya ce ka manta da raka ta yi tawaf ne ita ba manta ba ya ce me yasa to ba za ka tsaya kai ba ya ce a ina so in fita can in yi saboda wani zamani zai zo kar wani ya ce wai sai a wajen zai yi ya zo ya shiga rububi a yau kacin sai a wajen za ka ji a ta kama wuya karya zai ne ka samu duk kusur wanda ka samu na maka kai wannan shi inna Allah yuridu bikum al-yusr ya ayyuhal mu'minun wa la yuridu bikum al-usr Allah yana neman sauki Allah bai kawo muku ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai kawo addinin nan kin kin kin kin kai sa ka ga duk kai abin da manzon Allah yi kai sa ne abin da manzon Allah ya wasa ne manzon Allah sa'an kare lokacin banza ka ce wai sai abin da manzon Allah ya yi kai kai da abin da kai ka kai ya yace fa idza amantukum bi shay'in fa minhu mastata'tum mastata'tum duk abin da na more ku ba daidai gurgurda iyawanka kawai shi na'am dan wannan sa'ayin sa yayi gobe ya zo ya ji akwai babur mai hau balle mai yanzu babur ne da ne keke din yanzu din babur ne Allah ya mutane soji albarka yanzu wajen sa'ayi din babur ne keke ne mai tafiya da fatin din nan kawai zaka ka zo nan ka danna wallahi wani daɗi na hau eh kwanakin ba da na tafi umra ba a riyal 200 zaka biya ka hau kawai in wace zaka tafi da kafa kilometer uku da rabi ba ba tsaye ba balle mu maza maliki wai ba hutu haba mala na ce ai maliki wallahi ko kai ne ka zo zan hau keken nan ya ka a kira ga na'am Allah shi gaba kamar.
Amin.
A shi ne kamar yana tambayi cewa shi na halitta mutum ya ba da kayan abinci kamar yadda ake yi za a ba mutum kayan abinci ƙarshen wata ya yi masu yin salar sai su biya wannan kuɗi sannan kuma sake ba su wannan kaya ba shi ne wannan.
Eh ah, in dai ba ciniki ne aka yi. Illa an takuna tijaratan hadiratan fa tudiruna haba. Ai ai ai kasuwanci ne. Kuma taimako ne yayi wa ta'awunu ne. Shi yana ya zo da kayan abinci. Kai baka da kuɗi. In salaran ka bai shigo ba. In an yace sai barin kuɗi zaka kwana da yunwa kai da iyalanka. Ko ba shi bane? Sai ya ce maka ga shinkafa kuɗin sa naira dubu goma. ko ba haka ba a kasuwa amma na sayar da dubu tara baka da dubu tara da zaka je kasuwa ka siyi amma shi kuma kudin sa dubu taran da ka bari yana jijuya a tsawon wata zai samu dubu daya to dubu dayan nan da zai samu a jiyo shine ya daura maka ba wani abu ne ana kiran shi bai'u bi tafsir yawancin malamai sun yarda ko da akwai malaman da ba su yarda ba akwai dai ɗaya da ake yi yanzu haka na sani lokacin da ni nake aiki na san ma'aikata kanana suna yi ina gani kuma na shaga musu anan boko da cewa haramun ne kada su yarda shine me a zuwa sayar musu da shinkafa naira dubu goma shi wannan wanda ya sayar musu da dubu goma sai ya saya dubu bakwai a ja'iri shi da ya sayar fa shi ne fa ga sayar musu dubu goma suka karba kan dubu goma shi din kuwa zai dangana ga farin kuɗi to ga dubu bakwai kawo shinkafa in wanda ya kare ka biya dubu goma kaga wannan riba ne dan neman nan hila ce aka yi na riba ai yanzu din kudin ne ka ya ranta ma yanzu kudi ne ya ranta ba ba shinkafa ba ba shinkafa yace ya siya ba to da ya siya din ba kudi ya baka ba to da wannan wannan haramu wannan din kai mai kalba da ci mai bayarwa duka in ba ku tuba ba za ku shiga wuta da haka gwanda ka je ka kwana da yunwa kai da iyalanka ku ci abin nan kashin akuya ya fi tun da kashi akwai halal ne ka daba ka ci
Allah shi gaba kamar. Mai tambayar nan tana cewa wani ne ya ce zai aure ta amma kuma sai ya ce shi amma baya son haihuwa zai ba ta wani magani. To shi hakan ya halatta?
eh ya aure ta haihuwa na Allah ne Na'am.
akwai wani yazo wajen manzon Allah ya gaskiya ne ba tambaya yana da kyau Na'am.
akwai dalili ba wai haka mun faɗa dan na- na ban dariya bane Na'am.
wani yazo wajen manzon Allah yace manzon Allah zan yi azuru da ba su san da ka san irin family plan ne ne din nan. azulu shine family ba me azulu kun san azulu namiji in ya sadu da mace lokacin da ruwan sa din zai sauko cikin farajin mace sai ya zaro waje ya zubar Na'am.
dan kar da ya shiga sai manzo Allah ya ce masa dan me zaka yaka yace kai manzo Allah na aure ku duba sabuwa kawai dan zo ban ban gama more ta ba ta zo ta haihu mun ta kawo mun nono mai ruwa ruwa a jiki da nono menene menene ina so in wannan hantsanta din in kama in mamatse sai manzo Allah ya ce kai kai kai sai wani ma ya tashi sai wani ma ya tashi yace manzo Allah ni ma ina son yi yace kai kuma me dalilin ka yace wallahi mata ta an ta haihu shekara ba zai jiyo ba ta sake haihuwa shekara ba zai yace kai ma gaje kai yace amma ku san da abu daya abinda Allah ya kaddara da lokacin da Allah ya kaddara ko kuna so ko ba ku so ko kun yi azulu ko ba ku yi azulu ba sai an haife shi na'am don wannan shi aure ba a yin aure ba don haihuwa a'a haihuwa aure sababin haihuwa ne ba wai don aure ake yin haihuwa ba kusan da wannan Allah ya ba da abu biyu ne na aure waje alabai na kuma waddatan wa rahama bai ce wa wa waladan ba a'a shi dadin nan kyauta ne na Allah ya habu liman ya sha inasan wa ya habu liman ya sha dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'al man ya sha aqima na'am to wanda Allah ya sanya ce ya aure shekara 50 bai haihu ba shi kuma me zai yi a fadin ka wannan aure ke waja'ala bainakum mawadda lokacin da kuke saurayi da budurwa ku yi soyayya mawadda ke mawadda din irin so din nan ne ba wai hubbu ba ma, ba wai irin i love you me ga a wannan mawadda kauna na'am kuna ta kaunan juna kuna ta kaunan juna kuna ta kaunan juna sai tsufa ya zo to yanzu za ta tashi daga mawadda za koma wa rahma yanzu sai ku koma jin kan juna kai ma kalbin ka kare ba za ta ji dadi a jikinka ba kai ita ma kalbin ta kare ba jin dadi irin na karama ga yanzu zaman me za ku yi zaman tausaya juna ita ma ta tausaya maka ba za ta samu irin karfin ka na da ba kai ma ka tausaya mata ba kitse irin na da na'am shine wajala bainakum mawaddatan a baya kuma war rahma na'am an fahimta ko Allahu amin amin ربنا لا تؤاخذنا إن آمين.
نسينا أخطأنا ربنا ولا تؤاخذنا amin اجعل كما أمنت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين آمين